بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren tara ga watan shawwal hijira na da shekara 1432 daidai da 16 ga watan satumba shekara ta 2001 wannan shine kasar na saba'in daga cikin jeren je karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar Profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba malam yana karantar da mu tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da aka ɗauke shi tun daga garin makka aka kai shi har birnin kudus a matsayin isra'i a dare ɗaya aka kuma ɗauke shi daga nan birnin kudus bayan allah maɗaukakin sarki ya tattara mishi annabawa ya yi musu limanci ya yi musu jawabi ya yi musu tambayoyi da umarnin allah sun amsa mishi sa'an nan kuma aka ɗauke shi tun daga wannan wuri aka kai shi har sama ta bakwai ya sake haɗuwa da waɗannan annabawa kowanne a inda Allah ya aje shi tun daga ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har ta bakwai a inda ya haɗu da annabi adam alaihi salatu wassalam da annabi yusuf da isa da annabi musa da harun da kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tattaunawa idan ba ku manta ba ta faru a tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da tambayoyi da amsawa tsakanin annabi da annabi musa alaihi salatu wassalam a inda har annabi ya dawo yana murna ya samo salloli guda hamsin waɗannan salloli guda hamsin yana ɗoki ya samo babbar tsaraba annabi musa ya rinka tare shi yana komawa da shi har sai da aka mai da salloli biyar mun ji ɗimbin darasi waɗanda Profesa Zaid Abdulkarim Zaid ya gabatar mana a cikin wannan karatu. A yanzu malam cewa yake al'ashira darasi na goma daga cikin darsan da muke ɗiba a ƙarƙashin wannan tarihi hunaka man yahtajju bima jara bainar rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama wa Musa alaihi salatu wassalamu ala intifa'il hayy bil mayyiti akwai mutanen da suke kafa hujja da wannan ainihin tattaunawa da ta gudana tsakanin ainihin na'am al'ashira ta goma هناك من يحتج بما جرى بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام على انتفاء الحي بالميت والجواب على هذا ما يلي wato duba malam zauna ne sosai ka natsu kukan zo karatu ne a gurguje don haka sai ka zo a gigice shi yasa ka kawo mana rudani ina fata an gane ɗaliban ilimin suka zo karatu sukan to da wuri ne ka zo ka zauna ka natsu hankalinka ya dawo jikinka ka san ina aka kwana ina aka tashi amma falalata take kawo haka shine bai kamata a ce sai ka zo makaranta karatu na gaba ne za ka san ina aka kwana ina aka tashi ba ya nuna ba ka mutaba'ar karatun na fata an gani shine da yake kawo rudani irin haka amma fa a lalacewar ma inda ka zo da wuri to za ka zo tun da wuri sai ka tambaya ina ne za a tashi ina ne za a kaza ina ne za a Allah ya kyauta akwai waɗanda ke kafa hujja da waɗannan tattaunawa masu yawa da albarka da suka faru a tsakanin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa alaihi salatu wassalam akan cewa wannan dalili ne akan rai zai amfana da wani mamaci a ƙarƙashin haka sai ka ga rai ya je ya tsaya yana tambayar mamaci a kabari akan ya bashi jali ko ya bashi ɗa ko zai yi tafiya yana neman buɗi ko kuma yana neman sauƙin rayuwa in aka ce mishi to ai wannan mamaci ne me yasa kake ainihin tattaunawa kana neman bayani kana neman kaza sai ya ce yau ai annabi musa ma ya mutu a lokacin da ya mutu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama mun ji a isra'i ya yi magana da shi wannan hujja ce akan cewa me rai ya yi magana da mamaci ya faɗa mishi bukatun shi ya tattauna kun ji hujjar da suke yi malam ya ce wal jawabu ala hadha ma yali jawabi akan wannan ga su amsa akan haka ga su kamar yadda za su zo amsoshin inna mi'rajar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa mushahadatahu ma shahadahu fi hadha al-mi'raj kullihi mu'jizatin lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da farko tukuna kasancewa mi'rajin nan da manzon Allah ya aka ɗaukai tun daga birnin Qudus aka kai shi sama ta ɗaya har sama ta bakwai da abubuwan da ya gano a cikin wannan tafiya da aka yi da shi wannan baki ɗaya mu'jiza ce wadda take ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun karanto a baya kuma wannan mu'jizar har annabawa da manzanni ba wanda ya taɓa samun ta sai shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka fala ya sihu an yi kasa alaihi a hawalun nas bai halatta a yi kiyasin sauran halayen mutane da halayen da wasu ke shiga da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yi shiga ba abin da za a ce a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito annabi ya ce wata rana mala'ikan mutuwa ya tafi wurin annabi Musa alaihi salatu wassalam yana zuwa sai ya shiga cikin gidan shi annabi Musa na tasowa sai ya gaura mishi mari hali bai san cewa mala'ikan mutuwa ba ne abin da ya gani yana ganin cewa wani mutum ne ya shigo mai gida ba sallama babu neman izini don haka sai gaura mishi mari har sai ido guda ya fita da ido guda ya fita sai wannan mutum sai ya juya annabi musa mutum ya gani ashe mala'ikan mutuwa ne da ya juya sai ya koma wurin allah ya ce ya ubangiji ka aike ni wurin bawan da baya son mutuwa sai ce to shi kenan dama an jaraba shi ne ajalin bai ba amma an jaraba shi ne je ka ka ce mishi tun da ba ka son mutuwa to ka samu bijimin sa ka ɗora tafukan hannayenka ka baza su duk gashi guda ɗaya da tafinka ya baza ya hau kai to za ka rayu shekara da shekaru a madadin wannan gashi kaga shi ne bahaushe ke cewa malala gashin tunkiya kenan to a lokacin da ya tashi dawowa kuma sai ya bayyana a mala'ikan mutuwa yanzu da ya gabatar da kanshi sai annabi musa alaihi salatu wassalam sai yake ce mishi ka je ka ce wa allah maɗaukakin sarki idan a ƙaddara na dafa bayan san an ɗiban min waɗannan shekarun idan na yi su kuma sai ne yace sun mautu sannan sai mutuwar dai amma haka Allah yake kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada duk yadda ka kauce wa mutuwa ka tafi america ka tafi germany a ce akwai consultant akwai ƙwararren doctor akwai duk ka gama kewayawa kaf masu rukuya su yi masu kaza duk a gama gaba ɗaya ajali ne fa bai ba yana yi gaba ɗaya shi kenan a gaban likita ne a gaban mai rukuya ne kana addu'a ne kana tsafi ne kana kacau kacau duk abin da kake yi lokacin yana za a zara ran kawai mutuwar sai ta sami sai da haka annabi musa ya ce to bayan na yi waɗannan shekaru dubunnai ɗaruruka miliyoyi trials sai mai kuma zai biyo baya ce sun mautu sai ce fal'ana ya rab ai sai ta zo a yanzu in dai har komai daren daɗewa za ta zo ya gwamnata zo a yanzu amma sai ce yana roƙon a bashi ya shiga cikin birnin kudus imam bukhari ya kafa hujja da wannan hadisi ne akan kai fatan mutuwa a harami ka ce ya Allah ka sa mutu a makka Allah ka sa mutu a madina Allah ka sa mutu a birnin kudus daidai ne shine ya kawo wannan hadisin annabi musa ya roki a jinkirta mishi yana shiga birnin kudus annabi ya ce da daidai gwargwadon a ɗauki dutse a jefar shikenan sai ya faɗi sai ya mutu nan aka yi mishi kabari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbai walau kuntu hunaka da a ce a can muke yanzu da nake muku wannan jawabi ai da na nuna muku shi kaza kaza indal kasibul ahmar a wurin wani tudun yashi ja sallallahu alaihi wa alihi sallama menene yasa na kawo wannan hadisin na kawo wannan hadisin ne akan tabbatar da cewa ashe annabi ya san inda kabarin annabi Musa yake amma bai taɓa zuwa ya ce annabi musa ba ni kaza yi min kaza yi min kaza ba har sai wannan dare da aka ɗauke shi aka kai shi wannan guri to ashe kaga ba za ka yi kiyasi ba kiyasi da wannan ainihin wato gamuwa da annabi muhammad ya da annabi musa a wannan daren ta sha bamban daga duk wani hali da wani ɗan adam ya taɓa shiga duk wata daraja da wani mai daraja ya taɓa samu bai taɓa samun makamance wannan ba cikin annabawa da manzanni sai shi fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin haka ba daidai ba ne a yanzu ka je ka tsaya kabarin wani annabi ko kabarin wani shehi ko kabarin wani malami ko kabarin wani mai daraja kana neman wasu bukatu da hujjar cewa ai ga annabi ya nema a wurin annabi Musa kuma annabi Musa ya mutu a wannan lokaci malam ya ce waɗannan wasu halaye ne na mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai ba ne gama garin mutane a kiyasinsu a wannan hali. فهل يسوغ لشخص الآن malam ya ce yanzu kenan to a iya cewa ya halatta ga wani mutum an yastadilla bi imkani wusulil bashar ila sama'i sabi'a zai yiwa iya cewa wani mutum zai iya yiwa ya kai sama ta bakwai kenan in dai har za a yi wannan kiyasi ko kuwa domin annabi Musa a sama ta shida yake annabi Ibrahim a sama ta bakwai yake to annabi ya kai har sama ta bakwai a wannan tafiyar in har za ka yi kiyasi da haɗuwar shi da ya da annabi musa a sama ta shida ka ce to dalili ne akan a tsaya a tambayi kabarin wani kaza kaza kaza tambayar ita ce kenan yanzu za ka yi kiyasin wannan daraja ta annabi da darajar wani kowane ne a cikin halittu kenan ka iya cewa zai yiwu yanzu ma wani ya iya zuwa sama ta bakwai har kiyama ta tashi ba za a samu wanda zai je wannan gurin ba kuma tun da Allah ya halittu kaf ba a taɓa samun wanda ya je wannan gurin ba har mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam dan da suka kai sama ta bakwai sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowannen mu da ka gan shi cikin mala'iku yana da inda aka tsai da shi don haka an tsai da ni nan mala'ika jibril bai taɓa wucewa ba don haka sallah ba ta hanyar wahayi ta zo ba kai tsaye manzon Allah ya je karɓo ta a wurin Allah babu mala'ika jibril a tsakiya saboda girman sallah saboda darajar sallah to akwai wanda yake da wannan darajar to don haka ba za ka yi kiyasin wannan a halin da manzon Allah ya samu kanshi na daraja da ɗaukaka akan wani ba don haka ka ce tun da shi ma mai rai ne ya tambayi wani mamaci kai ma yanzu mai rai bari ka je hubbarin shehu bari ka je kabarin shehu abubakar gumi bari ka je kabarin shehu wane bari ka je kabarin wali wane ka je ka roki alfarma babu wannan a cikin musulunci fau fau fau sai ce li annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama urija bihi ila hunaka domin shi annabi an ɗauke shi tun daga ƙasa ɗin nan sai da aka yi shi har sama ta bakwai to ka yi kiyasin wannan kuma ka ce yanzu wani ma zai samu wannan darajar fau fau fau duk waɗannan turawa fa da kuke jin ana cewa 'yan sama jannatin sun je sun gano wata halitta venus sun gano wace ce duk fa a wannan sararin ne da muke gani kawai sun challa ne sun wuce nisan idanka amma ba su je ko sama ta ɗaya da annabi ya je ba duk a cikin wannan sararin ne iyakarta kenan ba wani bature ba wani mai ilimi ba wani mai karatu ba wani malami da ya taɓa wusuli ya shiga sama ta ɗaya inda annabi adam yake sai fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ina fata an gane saniyan na biyu anna ma jara fil mi'raj dalili na biyu da ke tabbatar da bai halatta ka ɗauki wannan dalilin ka kafa hujja da shi akan cewa wani zai je tsaya kabarin wani ya nemi wani abu ba yo ai abin da ya faru fil mi'raj a wurin wannan mi'raji hiwarun wa muraji'atun wa mushawaratun tattaunawa ce da kuma annabi ya faɗa annabi Musa ya bada ansa annabi Musa ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bashi ansa da kuma shawara da nasiha da ƙarar juna ba shi ne ya faru tsakanin annabi mu da annabi Musa ba alaihi salatu wassalam bina'an ala ru'yatin mahsusa wannan fa duk a bisa Allah ya gina shi ne a bisa suna kallon junansu ne ba kamar yadda kai ga kanan a sararin duniya wani gashi a cikin kabari baya ganin shi ba a'a annabi musa yana zaune dafa'an annabi ya zo ya same shi suna ganin juna ne don haka wannan ya faru ne ne ya faru ne ainihin wato ru'uya mahsusa suna ganin junansu ne ba wai kai saboda ka san wane da ke cikin kabarin sai ka zo ka suranta shi a zuciyarka ka zan wai kamar kana ganin shi ba ba haka ba ne gani da gani ne mutabadala baina tsarafai kuma suna tattauna a tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu kamar zaman hira ne wane da wane Allah maɗaukakin sarki ya raya waɗannan annabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tattaunawa da su shahada annabi ya ga annabi Musa wa kallama kuma annabi ya yi magana da annabi Musa haka shi ma annabi Musa ya ga annabi Muhammad kuma ya magana da shi kullu wahidin minhum al-akhar kowane ɗayan su ya kalli ɗayan ya ga ɗayan ya yi magana da shi sun yi magana da juna kama laukana ya takallama ni fi duniya kamar yadda suke magana a duniya haka ya faru wannan kuma iyawa ce ta Allah muna da wani profesa injiniya ne akan harkar sadarwa lokacin da yake gaya mana cewa za a iya tattara mutanen duniya yanzu a wuri guda suna ainihin tattaunawa ta hanyoyin na'urorin juna suna ganin juna suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza sai aka yi ta dariya a aji ko gama makaranta ba mu ba sai ga wannan fasahar har ta faru shine video conference tun ana yin video conference da sai kana gani a CNN sai ga an hada hotuna uku wannan yana Palestine wannan yana America wannan yana Libya yanzu sai zama ba sai a CNN ba kai da kanka yanzu zaka iya yin video conference da yar na'urarka da take gabanka ta handset ko yar na'urarka ta computer ko yar digital camera ɗinka. kana wuri mafi tsurkuki a ko'ina a duniya za ka iya yin haka ko kun fahimta jama'a to abin da muke so mu nuna a nan shine irin wannan tattaunawar da za ka ga ana yi a CNN an haɗa hoton wannan da wannan wannan yana jin wannan wannan yana ganin wannan wannan yana kallon wannan da makamantan haka jama'a waɗannan irin abubuwan ta hanyar na'urori ne fa ba gani ne na haƙiƙa ba amma yadda ya faru tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar ka shigo zaure ne ka samu dattijo a zaune kai mishi sallama ku gaisa a ce maka wannan baban wane kenan wannan kawun wane kenan wannan kakan wane kenan ka zauna ku tattauna haka ne sai ya faru tsakanin annabi da annabi Adam alaihi salatu wasallam haka ya faru tsakanin annabi da annabi isma'il da annabi ainihin wato yusuf da annabi yahaya haka ya faru tsakanin annabi da annabi adam haka ya faru tsakanin annabi da annabi musa haka ya faru tsakanin shi da annabi haruna haka tsakanin shi da musa haka tsakanin shi da ibrahim duk haka ya faru ba wai abu ne ta hanya an nuna hoton wani ta wani wurin ko kuma a'a Allah ya raya shi ne dan ka san Allah yana da iko akan komai to kuma duk lokacin da kake tunanin yaya za a ce haka ta yiwu to ka manta fa ba a ce fa annabi ya raya shi ba ba a ce annabi musa ya rayu ba aka ce allah menene zai gagari allah kamar isra'il ne waɗanda har yanzu suke kawo tantama da shakka akan ya za a ce a dare ɗaya ya za a ce an yi kaza an yi kaza annabi fa bai ce na je da kaina ba cewa allah ya subhanallazi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى haka yace asra bi abdihi shi kuma cewa yake lailata usriya bi daren da aka ɗauke ni aka tafi da ni sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah maɗaukakin sarki ya fi kowa zama technical fa a cikin alkur'ani yana magana ƙarya kake duk iya larabcinka duk iya nahawunka ka samu tuntuɓan harshe ya faru a cikin alkur'ani inna allaha la yastahayi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha duk wanda ya karanta biology in ya san wannan magana da zan faɗi to ya ƙara zuwa ya jajjage ta ya santa da kyau in bai santa ba kuma ya je ya ƙara reviewin karatun shi me yasa Allah ya ce masalan ma sai ya ce ba'udatan sai ce sauran ya bai ce sauro ba ba sauro namiji Allah ya ce ba ba'uda ya ce sauro ta mace sauro ta mace ita ce kadai take cizo sauro namiji baya cizo to akwai scientific miracle of the Quran under that statement akwai wata mu'jiza ta alqur'ani anan saboda haka da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi Allah dama ya san wasu za su yi musu dan haka da an ce annabi ne sai ka ce annabi tunda dama ka rena shi to amma Allah fa saboda haka jama'a hakikanin al'amari wannan tattaunawar mu dawo kan maganar da muke wannan tattaunawar da ta faru ta faru ne tsakanin annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a mafarki ba ba a bacci ba ba a gegarin ba a gengedi ba ido da ido allah ya raya annabi musa annabi ya zauna yana magana da shi walaisa du'a a hayyin limayyitin yarju na fa'ahu ba wai kira ne mai yake kiran matacce wanda yake fatan ya amfanar da shi ba bal kanu jami'an ahya dukkansu sun kasance rayayyu ne bi kudratin lahi jalla sha'anuhu da ikon Allah suka rayu wanda yake al'amarin Allah ya kai ya komo ya haɓaka war rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yazhab ila qabri Musa alaihi salam annabi ba kabarin annabi Musa ya tafi ba li yatluba naf'ahu dan ya nemi wani amfani a wurin wa inna ma ahya Allahu jalla sha'anuhu al-anbiya alladhina qabalahum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam Allah ya raya waɗannan annabawa ne baki ɗayansu waɗanda manzon Allah ya tattauna da su ya haɗu da su wa minhum Musa alaihi salamu daga cikinsu akwai annabi Musa fakila tarafai ni ahya don haka dukkan ɓangarorin guda biyu a matsayin masu rai suke annabi da ran shi annabi Musa ma da ran shi me yasa Allah ya raya shi kuma Allah mai iko ne akan komai ina fata an gane ai akwai hadisi da al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi in ma kana mamakin wannan hadisin da ya nuna cewa annabawa rayayyu ne a cikin kaburbukan su sallah suke to ya kuma za ka yi da wannan hadisi annabawa a cikin kaburbukan su rayayyu ne kuma sallah suke to yanzu za ka haɗa wannan da kwakwalwar kanka ba a ce malamai ba ba a ce shehunai ba ba a ce waliyai ba ba a ce yan makaranta ba aka ce annabawa a cikin bayan Allah ma kaga zababbu ne kuma aka ce rayayyu ne kuma sallah suke hadisi ne sahihi al-Imam al-Baihaqi ne ya ruwaito shi sai da haka jama'a idan abu ya shafi haƙƙin Allah madaukakin sarki Allah ya kyauta musulmin da ya lalace a koma ana buga mishi misalin ikon Allah da irin ikon mutum lalacewa ce take kawo haka a ce maka Allah ya yi kaza ba za ka gamsu ba sai an ce maka ai gashi wane ma ya yi video conference wane ma ya yi kaza sai ka ce eh to kuma shi kenan ka lalace so ake ana faɗa maka imanin ka yasa kawai ka bi saboda sahabbai da basu san kamera ba fa sahabbai da babu computer system ko kuma telecommunication gadgets a gidajen su fa me yasa suka yi imani da shi imani haka ake so kai ma da an ce maka annabi ya faɗa abu kai irin ta salihan farko irin su abubakar ne siddiq da aka zo aka ce to abubakar abokin kafa ya sharɓo ta a daren jiya ya ce wai daga garin nan maka aka ɗauke shi aka tafi da shi birnin kudus daga nan kuma tun daga sama ta ɗaya har ta bakwai kai ɗin nan fa ka ce duk abin da ya faɗa ka yarda yanzu ka yarda da wannan sai ce in dai ya faɗa ba ku kuka ƙarya ba na yarda ya ce domin zan iya yadda da shi ga mafi karancin lokaci in muna tsaye ya rinsa ido ko na rinsa ido na sai kawai na bude sai ya ce an yi isra'i da mi'raji da ni ya ce zan yadda ya ce domin na yadda shi rasulullahi ne yawwa ka ji ka'idar matukar ka yadda shi rasulullahi ne shikenan duk abin da ya faɗa kawai shikenan gaskiya ne ba tantama babu shakka sai imanin ka ya ƙara hauhawa ya ƙara sama ya ƙara daraja amma ana nan ana nan wata ran ai karo da wani hadisi annabi ya ce kaza ka ce anya sai in kai malamin hadisi ne kana shakka game da ya tabbata din ya faɗa amma malamai ne na hadisi waɗannan irin su bukhari waɗanda ake kiransu a immatu duniya fil ilmi mutumin da ya rubuta littafi bayan a kanikance da ilmance da ƙa'idoji kaf ya gama yin duk abin da ya kamata ya je sai da ya kewaye kasashen musulunci kaf ya nuna wa malamai ku duba manya-manyan malamai su zuhali su waɗanda suka kai suka komo kowa ya duba ya ce ya yi sai ya je ya tsaya a gaban ka'aba Allahu akbar a gaban ka'aba wuri mafi daraja inna awwala baitin wubi nasi lallazi bi bakka a tsakanin hajarul aswad da makamu ibrahim ya ce ya jama'ar musulmi ni ne muhammad ɗan ismail al-bukhari wannan littafi na rubuta shi duk abin da ke ciki sai da na tsaya na tace shi ku ɗauke shi ku bauta wa Allah ranar kiyama ku ce ni ne na saku ha ba jama'a yanzu kana jin akwai returning officer din da zai rantse ce na rantse da Allah a tafi INEC ko INEC ta san gaskiya nake saboda shi ne returning officer zai dai haka ina balle Allah balle kiyama balle gaban Ka'aba ka ce wa mutane abin da ke cikin littafin ka kaf a bauta Allah ranar kiyama a rike ka ka san ranar kiyama kuwa yau mai firrin mar'u wa ummihi wa sahibatihi wa banihi to imam bukhari ya ce ranar ka rike shi ka ce Allah shi ya sa ni shi ya ruwaito ya ce ya lamunce an kaji mutane suna musu hadisai ingantattu da suka zo cikin sahihul bukhari ba abin da ya kai su ga wannan sai bakin zindiƙanci bayan jahilci da suke ainihin fama da shi na fata an gane zindiƙanci ne zai kawo haka amma duk wanda yake da imani jama'a sannan ya san me ake kira ilimi ya san su imam bukhari malamai ne tun da kake kaf babu wani bature da ya rubuta littafi bayan shekara talatin littafin ya ci gaba da samun relevancy kamar yadda yake da shi tun da kake babu wata jarida da ta kwana uku aka fito da ita za a sai da ita ta samu darajar da take da ita jarida after 24 hours shi kenan sai dai a kunshe kosai a cikinta malami ya rubuta littafi yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu na fata an gane musulmi don ba su da surutu ne bature sai ka je ka samu ya rubuta wani ɗan pamphlet sai a zo ƙaddamarwa ya shaƙe kwalar shi da da necktie ana ta cewa profesa ne a kaza profesa ne a kaza yana wani amsawa da ka yana wani ƙaryar banza imamul bukhari shi kaɗai ya rubuta littafin da sai ka samu professors ɗari a cikin Cambridge University da Oxford University waɗanda in aka ba su littafan aka ce musu su kwafi an ba su aiki kuma ba da kwamfuta ya rubuta ba ba da biro ne mai kwallo irin wannan na zamani ba alƙalami ne wanda za a dangwalo a yarɓe sannan baya kallo daga wani littafi da ka ya rubuta shi haba jama'a waɗannan malaman ba a san su ba ne jama'a ba a san su bane jama'a ha bukhari to kaga hadisi ya ƙetare ya zo cikin bukhari malamai suka ce kullu hadisin ruya fi sahihaini faqad jawaza al-qantara bis sihhati was salama duk hadisin da ya shigo cikin bukhari to ya tsallake gadan mun tsira duk wanda zai yi yayi magana shi zai dawo shi da kanshi yayi nadaman magana ma me yasa ya faɗe ta a san da ya faɗa imam al-bukhari kenan kaga abdullahi gwandu wanda ake ce mishi balaraban mutanen yamma da kanshi yace sahihuhu ba'da al-qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi al-mu'awwalu kitabu sayyidil wara wadhabu anhu bima yaquluhu al-kadhab abdullahi gwandu kirarin da yau bukhari kenan jinjinawar da yau bukhari kenan amma matsalar da take faruwa galibin mutane ba su koyi karatun sahihul bukhari bane so ba su san irin darajoji da kima da quality da ke cikin littafin ba amma abdullahi gwandi shi ya san wane ne sahihul bukhari tunda sai da ya tashi tun daga sakkwato ya tafi hannu jar ya tafi wurin malamin shi jibril ibn umar aka koya mai karatun bukhari ya dawo shi ya san menene littafin Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji malam yake cewa walau kana walau kana ma jara مثل ما يفعله بعض الناس عند القبور لم يكن في الأمر معجزة da a ce tattaunawar da ta faru tsakanin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi Musa alaihi salatu wassalam irin yadda za ka ga wasu mutane suke yi ne a wurin kabari ka ga mutum ya je ya rissuna gaban kabari ko ya yi sujuda gaban kabari ko ya je yana roƙon kabari wani abu inda a ce haka ne annabi ya je yayi a kabarin annabi Musa to da bai zama mu'jiza ba don kowa zai iya yi ne mu'jiza miracle miracle din kuma the ultimate one wadda babu irin ta gagara ba don gagararru duk wani wanda ya gagara to sai a zo da abin da kuma ya gagare shi shi yasa Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi this is an everlasting challenge to the mankind kalubale ne Allah ya jefa wa duk halittu gaba ɗaya har duniya ta tashi in ka isa kawai abinda Allah ya ce kenan inda Hausa in ka isa kawai kai irin Qur'ani ya rage maka ka je ka fusata ka je ka yi ka kawo malamai su zo su duba saboda haka abinda muke cewa jama'a mu'jizojin da Allah ya bawa annabawa sukan yi kama da juna ta wani wurin amma mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama nashi na musamman ne nashi na musamman ne duk wata mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba maimaici ce akan mu'jizar da aka baiwa wani annabi ba tare da cewa duk wata mu'jiza da wani annabi yake da ita cikin magabatan annabawa annabi ya samu irinta a matsayin sab mu'ujiza yar karamar mu'ujiza annabi musa ba kalimun lahi ba yana magana da allah kaga annabi musa yana magana da allah a ina daga turu sinina ne daga wannan dutsen ne amma annabi sai da aka yi shi har saman bakwai sannan ya magana da allah kaga ya samu mu'ujiza irin ta annabi musa kuma ta fi ta annabi musa duk da aka gama bashi mu'ujizoji gwargwadon na waɗannan annabawa sai aka zo aka tattara mishi mu'jizozin da kuma annabawan gaba ɗayansu ba su same su ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to idan ka koma kana kwatanta irin aikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi sallama da ayyukan wasu mutane a matsayin wannan abin na annabi shine hujja akan nasu wato kana cewa annabi din irin nasu yake nan daga lokacin ka zubarwa da tashi mu'jizar daraja saboda haka babu wanda ya taɓa samun mu'jiza irin wannan a ƙarƙashin haka ba daidai ba ne ko kaɗan wani ya je ya tsaya a ƙabarin wani yana roƙon ya bashi wani abu ƙabari ko nawaye ka tsaya ƙabari mafi daraja a duniya da ɗaukaka shine ƙabari ƙwaya ɗaya tilo da yake ainihin madina ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wannan al'umma sa'an nan sai ƙabarin waɗannan abokai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama salatan wa tasliman على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص هكا الفازازي الغرناطي الأندلسي فدي ما شاء الله إذا هركا فهمت وانا وحتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كاجي مدينة دنا أبو بكر دا عمر كركلو وتبقاتا abin da za ka yi salati za ka yi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan sai ka yi addu'a ga as-siddiqul akbar abubakar ne siddiq sannan sai kai addu'a ga umar al-faruq to kana da addu'o'inka da ka tattalo za ka yi eh to kar ka fuskanci kabarin sai ka ainihin bar kabarin sai ka koma wani bangare kuma na masallacin sai ka zauna sai kai addu'arka shikenan ka yi daidai amma ba daidai bane ka fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama kana cewa al'amura sun rikice ya manzon Allah يا رسول الله المدد المدد لا هذا لا يجوز wannan bai halatta ba manzon Allah salati ake mishi sallallahu alaihi wa alihi sallama Abu Bakr ay mishi tarabbi radiyallahu ta'ala anka ya Aba Bakr as-Siddiq wa radiyallahu ta'ala anka ya Umar al-Faruq haka musu addu'a Allah ya gafarta maka ya kai abubakar Allah ya ji ɗanka Allah ya ƙara maka yarda annabin tsira Allah ya ƙara maka tsira da aminci to shi kenan kuma sai ka koma wani gefe na masallaci ka ƙara salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai ka shigar da bukatunka hatta abubuwan da za ga mutane suna a wurin kabarin annabi ba daidai ba ne kaga wata hajiya ta je ta tsaya ta ta karkare tana cewa hajiya inna mai kunun zaki ta ce in gaishe ka ya manzon Allah hajiya tun da mai sai da kosai ita ma tana gaisuwa ya manzon Allah ina haza la yajuz bi halatta ba bi halatta ba ina fata an gane dole ne a tsaya a koyi addini saboda ala lillahi dinul khalis tsantsar addini Allah ake wa kuma sai an tsaya an tace shi Allah madaukakin sarki ya taimaka alhadiya ashara mas'ala ko darasi na goma sha ɗaya fi ikhtisas salati bi tashri'iha fil mi'raj bi hadhihi sura bayanin li makanati hadhihi salati fil islam keɓance sallah a lokacin da za a shar'anta ta sai da aka yi mi'raji a irin wannan sura dubi irin wannan tafiya ta girmamawa da aka yi dubi irin wanda ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubi na'urar da aka yi tafiyar da ita dubi direban na'urar shine mala'ika jibril dubi irin yadda sai da ya bi ta wurin annabawa ya gaisuwa suka sa mai albarka suka shi mishi albarka wannan fa duk an yi ne saboda musamman za a tafi celebration na kaddamar da sallah sallah za a farlanta ta za a shar'anta ta wannan yana nuna maka matsayin sallah a cikin addinin musulunci fahiya amudul islam ita ce jijjige ita ce ginshiki ita ce fila ta musulunci wa rukunin muhimmin kuma ita ainihin wato sallah rukuni ce mai muhimmanci fihi a cikin addinin musulunci wa man bayya'aha don haka duk wanda ya tozarta ta fahuwa lima adaha aksar tabi'an to abu ne mafi gaggawa ya ainihin wulakantar da sauran abubuwa duk wanda kaga ya wulakanta sallah zai wulakantar da zakka zai wulakantar da hajji zai wulakantar da iyaye zai wulakantar da makwabta zai wulakantar da komai saboda ita sallah ita ce gaba wa man hafaza ala hadhihi al-khams salawat fil yawm wal layla wanda ko duk ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar fil yawm wal layla a ainihin wato dare da kuma yini wato a yini da dare saboda wasu sallolin ana yin su bayan alfijir ya fito kamar sallah asuba wasu da rana ake yin su kamar azhar da la'asar wasu kuma ana yin su da dare kamar magariba da isha saboda haka waɗannan salloli biyar waɗanda ake yin su tsakanin yini da dare duk mutumin da kaga ya kiyaye su fa ka annama hafaza ala na sala matsayin shi kamar wanda ya kiyaye salloli guda hamsin ne وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى wannan kuma kaɗan ce daga cikin falala Allah mai tsarki da ɗaukaka saboda asali ake duba asalin sallolin hamsin ne da aka rage su suka zama biyar amma sai aka ce ladansu da falalarsu na nan na hamsin ɗin ne wannan falala ce Allah ya baiwa al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu fadilatu shaykh muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullah babban malami Muhammad dan Saleh Al-Uthaymin Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Uthaymin na daga cikin baqiyatu salafi Saleh. Ba za ka ga haka ba sai in ka zauna gaban shi. Ba za ka ga haka ba sai in ka yi mu'amala da shi. Ba za ka ga haka ba sai in ka rayu tare da shi. Malami ne daga cikin ragowar 'yan mazan jiya. Amma alhamdulillah duniyar tattara bayanai ta tattara kusan mafi yawancin darussan shi. Gashi nan ɗaliban shi yanzu bayan rasuwar shi. sun kafa tasha akan ainihin nilsat sun sa mata ainihin kanatu muhammad salih al-usaimin tashar usaimin wannan tasha ana bassa ta ne za ka yi mamaki daga cikin gidan usaimin sarki ya tabbata ga allah daga cikin gidan shi take sarki ya tabbata ga allah tana nan akan intanet tana nan akan nilsat tana nan akan duk inda har akan hansar ɗin kan ka buga ba ka same ta ana sanya darussan shi ana sanya karatuttukan shi ana sa fatoyin shi kai daga jin maganganun ɗanɗanon maganganun shi ma ka ji sautin murya ta malamai irin na da bakiyatu salafi salih haka wajen ɗabi'un shi haka wajen halayen shi haka wajen komai nashi ka mu'amalanta Allah maraukakin sarki ya gafarta mishi ga abin da yake cewa وتأمل كيف أخر فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها malam yace ka natsu da kyau ka lura da irin yadda Allah ya jinkirta farlanta sallah har zuwa wannan dare me yasa daren farko da annabi ya zama annabi ba a farlanta sallah ba me yasa Allah ya jinkirta har ya kai ta zuwa wannan lokaci yace to ka natsu da kyau ka gano darussan da ke ciki haka sun faru ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya haɓaka al'amarinta ya kuma bayyana ainihin wato muhimmancinta li'annaha domin ita sallah awwalan فرضت من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون واسطة أن فرلن تاتني daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba tare da wani shamaki ba babu wani shamaki mala'ika jibril ba shi je karɓo ta ba mala'ika jibril ya raka annabi ne da ya raka annabi sallallahu alaihi wa sallama ana zuwa inda matsayin shi ya ƙare sai ya ce to iyaka ta nan amma sai Allah ya ce ka taka ka hau ya ce ne ta tafiya ne ta tafiya har sai da naje inda wata koriyar dadduma take ya ce ba zan iya kamanta muku yadda take sheƙi da haske ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka wannan wahayi da Allah yake faɗi yayi wa annabi wa auha ila abdihi ma auha wannan wahayi ne na musamman wahayi ne wanda babu shamaki babu ɗan aiki wannan matakin farko ne na nuna darajar sallah ko kuma mataki na biyu matakin farko shine ɗaukar shi aka kai shi har wannan gurin mataki na biyu shine mai shine cire duk wani shamaki tsakanin shi da Allah saniyan bayanin da malam yake a nan shine na biyu sai yake furubat fi lailatin iya afdalul layali li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an farlanta wannan sallah ne a cikin wani dare wanda wannan dare shine dare mafi daraja daga cikin dare raki na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda a wannan dare je gana da Allah ka duba da kyau ka gani in ka samu mahaifinka ya taba zuwa ya ga shugaban kasa a wani lokaci sai ka ga har tsawon rayuwa da an tashi an yi magana sai ka ji ya ce a daren da na je na ga sardauna a daren da muka zauna da sardauna a daren da haka ne ko ba haka ba to wannan ma fa walillahi masalul a'la a wannan dare manzon Allah ya je gana da Allah sallallahu alaihi wa sallam salisan na uku furibat fi a'la makamin yasilu ilaihi bashar an farlanta ita sallah ne a mafi ɗaukakan wuri da wani mutum ya taɓa kaiwa wannan mutum kuma shine annabi sallallahu alaihi wa sallam to a mafi ɗaukakan wuri iya ƙololuwa inda ɗan adam ya taɓa ƙurewa a nan ne aka farlanta sallah rabi'an na hudu furudat na sala an farlanta sallan ne a matsayin hamsin wa hadha yadullu ala mahabbatin lahi laha wannan yana nuna irin yadda Allah yake sonta wa inayatihi biha da kuma irin yadda Allah madaukakin sarki ya bada kula da ita sallah din subhanahu wa ta'ala lakin khuffifat fa ju'ilat khamsan bil fi'li sai dai kuma daga hamsin din sai aka sauƙaƙa ta sai ta zama biyar a aikace wa hamsina bil mizan amma in an zo ba da ladanta a ma'auni sai ta zama hamsin ka duba irin wannan falala jama'a hamsin aka farlanta a aikace aka mai da ita biyar a wajen lada kuma ta koma take ɗaukar lada hamsin din malam ya ce ghairar hamsina lati alhasanatu bi ashri amsalha amma fa anan kar ka ɗauko kuma akwai wata fomula a wurin Allah shine duk aikin alheri guda ɗaya in kai za a ninka maka so goma ko to nan ita sallah nata ma'aunin daban ne nata ma'aunin ya wuce wannan lissafin ɗaya tana da ladan guda nawa guda goma ibada haka take ko to amma a nan kar ka ɗauka da kaji an ce biyar biyar ɗin kuma ladan hamsin ba wannan statistic ɗin ba ne ina za ka gane haka shiga cikin jama'a ko ku biyu ne ku yi sallah kai kadai nawa lada za a dauka a baka guda ashirin da biyar to in kai ta kai kadai kuma fa to ai kaga da in kai ta kai kadai da in kai ta da jama'a duk ne ne to daga nan ne za ka gane irin ladan da aka ce in kai biyar za a baka ladan hamsin to ba irin wancan ididdiga ba ne wannan wata ka'ida ce ina fata an gane domin in ka duba duk wata ibada da za ka yi kamar azumin ramadan da muka yi kwanan nan idan kai guda talatin za a baka ladan guda ɗari uku shine alhasana bi ashri amsaliha haka ne idan kai guda goma za a baka ladan guda ɗari idan kai guda ɗaya za a baka ladan guda goma haka ne to amma nan asalinta ita sallah ɗin asali guda nawa ce guda hamsin ce sai aka ce to hamsin ɗin nan ladan yana nan ba a taɓa ko ɗaya ba ko kun fahimta don haka ba cewa ake za a baka lada hamsin ba ladan sallah hamsin akwai bambanci tsakanin ladan sallah hamsin da lada hamsin asalinta guda hamsin ce ƙaddara ba a rage ba in kai hamsin ɗin idan an ɗauki wancan statistic alhassanatu bi ashri amsaliha ko wancan formula me za a ce kenan in kai guda hamsin za a baka ladan guda nawa guda ɗari biyar to sai aka ce to wannan hamsin tana nan amma a aikace an rage ta ta zama biyar amma kuma ladan da za a baka na ladan sallah hamsin kenan me ake cewa a fakaice ladan sallah ɗari biyar saboda a daraja wannan biyar ɗin darajar hamsin ɗin take da ita saboda asali dama hamsin ɗin aka farlanta don girman Allah ka ji irin wannan daraja wadda sallah take da shi Allahu akbar sai malam yake cewa li'annahu law kana al-murad al-hasana bi ashri amsalha yace ziyatun ala ghayriha min al-ibadat da ba ta da wani fifiko akan sauran ibadoji kenan tunda azumi ma in kai hamsin in kai biyar guda nawa za a baka lada in kai guda goma za a baka ladan guda ɗari to in ya zama sallah ma wannan ne ma'aunin kaga da ya zan ba ta da bambanci kenan don haka ana so ka fahimci cewa in kai sallah biyar za a baka ladan salloli ne guda hamsin in kai azumi biyar za a baka lada na ainihin guda biyar ne na ƙwaya biyar wato sai fa ka natsu da kyau ko kun fahimta wato abin da ake cewa asalin sallah guda hamsin ce kuma in kai ladan za a baka ladan hamsin to ladan sallah hamsin guda nawa zai zama a bisa waccan ka'idar guda ɗari biyar sai aka ce to shi kenan amma abin da za a yi yi biyar ɗin saboda haka guda arba'in da biyar da aka cire maka ba a cire ladansu ba misali kujera aikin hajji naira dubu ɗari biyar ce sai a ce maka kawa dubu hamsin da aka je za a raba wa alhazai kuɗin guziri kai da ka ba da naira dubu hamsin da wanda ya ba da naira dubu ɗari biyar duk sai aka ba ku guziri ɗaya kuna fahimta yanzu kenan an rage maka kuɗin amma darajar fa ba a rage ba saboda in kai sallah biyar za a baka ladan salloli ne guda hamsin to ladan salloli guda hamsin kuma a bisa ka'idar alhassanatu bi ashri amsaliha shine guda ɗari biyar an fahimta jama'a na'am sai malam yake cewa iz domin kullu ibadatin kowace ibada alhassanatu bi ashri amsaliha idan kai guda ɗaya to za a baka ladan guda gomanta ne lakin na zahir annahu yuktabu lil insani ajru hamsina sala a zahiri anan za a rubuta wa mutum ladan salloli guda hamsin ne wa hadha fadlun azimun min Allah azza wa jalla bin nisba li hadhihi al umma wannan kuma wata falala ce mai girma wadda Allah mai girma da ɗaukaka ya yi wa wannan al'umma wannan al'umma ita kaɗai take da wannan daraja amma ba haka ba sauran al'ummomi suna sallah a ɗazuka ji mun gaya maka hadisin bayani cewa annabawa ba ma a nan duniya ba a kabari ma sallah suke rigiji gabji lazimin haka shine al'umma su ma mai suke kenan sallah suke amma sallar su bata kai darajar tamu ba annabawa duk suna alwala amma sai annabi ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athar wudu sai annabi ya ce al'umma shi za a kiraye su ranar alkiyama suna haske a goshi suna haske a hannaye da kafafuwa saboda alwala yo in dai saboda alwala ne kadai al'umma annabi Musa ma suna alwala amma a nan ana nuna falalar alwalar annabi Musa ba ta kai falalar alwalar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam a nan ana nuna maka falalar alwalar al'umma annabi Musa ba ta kai falalar alwalar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk annabawa suna sujuda al'ummominsu suna sujuda a cikin al'ummomin annabawa akwai waɗanda za su shiga wuta saboda wasu zunubai kamar yadda a cikin al'umma annabi akwai waɗanda za su shiga wuta saboda wasu zunubai amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan na shiga gidan wuta da izinin Allah domin in cicciro al'ummata zan gane su sai suka ce da ya za ka gane su sai ce bi asarin sujud ce saboda alamar sujuda me yasa sai ce saboda Allah ya haramta wa wuta ta ci gaɓoɓin sujuda su ne goshi da hanci tafukan hannaye da gwiwoyi da gefen ƙafafuwa Allahu akbar jama'a kun ji wannan falala ce wadda ke bin falala na sha faɗa muku baka isa ka shiga taron gwamnoni ba amma in ka riƙe wa wani gwamna jakar shiga taro aka ce to kowane gwamna ya taso sai mai martaba ko mai alfarma ko his wane ne wane ne sai ce maka wane ya taso biyo ni an kira gwamnan jiha kaza ne kai ba gwamna ba kai ba kowan kowa ba sai kuma ka riga wani gwamnan shiga taro haka ya faru a cikin hadisin bilal annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira bilal ya aka yi na ganka a gabana a cikin aljanna za a shiga aljanna amma ga bilal kuma a gaba annabi yana biye da shi a baya ka tuna wani aiki kake sa rai ka aikata har Allah ya maka wannan abu ce ba wani abu sai dai na lura duk sanda ne alwala sai na tashi na yi sallar nafila raka'a biyu sai ce to abin da ya kai ta kenan sai malamai suka ce to wannan hadisi yana bayyana falalar yin raka'a biyu bayan kayi alwala amma tambayar anan ya akai bilal yake gaba kuma bayan hadisai ingantattu sun ce annabi shi zai fara shiga sai aka ce Allah ya yi wa Bilal ne abin da ya kira a cikin alkur'ani jaza'an wifaqa kyakkyawan aiki ne ya saman mishi da kyakkyawan sakamako a nan duniya an annabi na tafiya sallallahu alaihi wa alihi sallama bilal shi ke kan gaba duk wata kwalba duk wani kwatami duk wani hatsari ya fara kawar da shi ya wuce annabi ya biyo baya don haka sai Allah ya aje shi a wannan matsayi hadda aka je lahira to kaji da annabawa can da manzanni ba su shiga ba amma ga bilal ya shiga har yana gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari saboda haka jama'a ita falala kakan same ta so da dama don kama kalu da wani mai falala idan yanzu ka tafi jami'ar ahmadu bello ka samu jarabawa tutu sai wani ya tafi wata jami'a ya samu tuwan so da dama aka tafi ɗaukan aiki sai a dubi ne sai a dubi past glories darajojin da abu take da su amma wace daraja abu take da ita a falatan akan wata jami'a saboda darajar wanda ya kafa ta namiji uban yan boko darajar shi ce ta sa wannan wurin ma sai ya samu wannan darajar kun fahimta jama'a saboda haka abinda muke so mu nuna muku jama'a a nan wannan daraja da al'umma za su samu kai sallah ɗaya a baka ladan salloli guda nawa a ladan guda goma za a baka kai guda biyar a baka ladan guda hamsin sannan ne kuma hamsin ɗin ne za a fara ninka su don hamsin ɗin ne asali duk wannan sun biyo bayan darajar fiyayyen halitta ne shi yasa kudus ga duk wanda ya makale wa annabi sallallahu alaihi wa sallam alherin Allah ya kai maka ka dace ba don kuma ba daraja ce Allah ya nufe ka da ita shi yasa karka sake kana musulmi a ce maka annabi ya ce kai tantama a'udhu billahi darajar ka ta zube iyakar daraja kat da ya zama kai mabiyin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranar alkiyama sai annabi ya shiga aljanna da shi da al'ummar shi kaf sannan za a fara magana wasu annabawa fa yanzu ba ana magana wasu al'ummomi ba ne tukuna ba a fara ba ana magana annabi ya shiga al'ummar shi sun shiga kaf sannan za a fara magana annabi ibrahim ne annabi musa ne annabi isa ne annabi wane da wane don girman allah wace daraja kake da ita har da za ka shiga aljanna kafin annabawa baka da ita amma saboda kai ka yi subscribing imaninka ka yi rijista imaninka da manzon Allah to billahi da jin aka ce maka manzon Allah ya ce kai tantama kenan ka zama disconnected baka da registration za a yi blocking ɗinka ranar aljanna ranar kiyama to in kuma aka yi blocking ɗinka baka samu shiga aljanna cikin al'umma annabi ba dama baka cikin al'umma annabi Musa bai san da kai ba baka cikin al'umma annabi Musa da Isa da sauransu sau da haka ka kiyaye da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan magana malam Usaimin ya faɗe ta ne a cikin littafin Ash-Sharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni' wannan littafin Usaimin ya rinka karantar da shi ne ana ɗauka a kasar shi ne ɗaliban suka juye shi amma har yanzu aikin juye shi ake yi yanzu an kai mujalladi na sha tara har yanzu kuma littafi ne na fiƙihu bai wuce risala ba Usaimin ka zauna kana sauraron karatun shi wato ta fulani su ce modibba muta fanni ne job e fanni fanni za ka ji kawai Usaimin in yana kara ko yanzu ka kama tashar shi kai fatawar usainin kana jin tuwon lokacin ka kai ruwa bayi sai dai ka ce ka haƙura malami ne Allah ya yi mai ilimi Allah ya yi mai natsuwa ga fasaha in ya zo yana jawabi kana fahimta shi dalla dalla Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi na malam kace ne khairan الثانية عشرة درس نقوم شابي في قول موسى عليه السلام وإني والله قد جربت الناس قبلك ما قمر النبي موسى يفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا كرب صلوا لي خمسين يا توينا مرنا يا سامو صربا صلى خمسين كاي ونن صربا تايكي وزامجي أي تإبادة لأن موسى يتي آآ آآ قوما na zauna da bani Isra'ila na jaraba mutane sallah biyu a zahar da asuba a zahar raka'a biyu asuba raka'a biyu amma aka yi ta ta taɓurza da su kai ka karɓo hamsin kana murna koma mun daɗe a fajan nan malam yana son ya nuna muhimmancin ƙwarewa da gogewa ne kamar da bahaushe ke cewa wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi duk wanda ya riga ka a fagen da'awa to sai ya goge da wasu abubuwa waɗanda baka goge ba don haka sai ya ce dalilin ala anna tajribata kama ya kolo bin hajarin rahimahullahu ta'ala wannan magana ta annabi musa dalili ce akan cewa jarabawa gwadawa gogewa ƙwarewa experience kamar yadda babban malami ibn hajarin yake faɗi aqwa fi tahsilul matlub ta fi ƙarfi wajen samar da abin da ake nema fil min al ma'rifatil kasira fiye da karatu ko sani mai yawa sai ka ga wani yana da digiri yana da masters yana da phd akan mai akan mass communication in aka yi amfani da waɗannan jigirori nashi guda uku aka ba shi shine manajan gidan rediyo kaza amma ba bai taɓa aikin ba amma digirori ne ga sunan tun daga na ɗaya ya yi digiri ya yi digirgir ya dingire sai je ya samu wani tsoho ɗan shekara 60 ko 70 wanda shi ya yi firamare 7 ne amma an kai shi ingila wuri kaza ya yi aikin rediyo kaza da sardauna ya zo gidan rediyo su suka yi kaza lokacin da ɗan ƙwairo ya zo za a yi kaza su suka yi kaza sai ka ga ya fi wannan mai digiri uku ƙwarewa to wallahi barin gaya muku jama'a da haka musulunci ya ɗaukaka kuma duk wani wanda ya kware game da harkar gudanarwa abinda nake nufi da gudanarwa ita ce management ya san cewa certificate ba shi ake gabatarwa ba gogewa ake gabatarwa saboda haka tsarin sardauna ba abin da ya shafe shi da satifiket ɗinka waye ya iya aiki waye ya goge aiki sai ya ce wane kai ne shugaba wane kai ar masinja tunda digirinka bai sa ka iya kaza ba bai sa ka iya kaza ba bai sa ka iya kaza ba me kuke tunani da fardauna ya rayu zuwa wannan lokacin kuma wallahi da wannan fiyorin ne amerika ta zo ta ɗaukaka har ta wuce wannan tsohuwar 'yar gargajiyar ingila ingila har yanzu da satifiket ake saboda haka su suka rene mu har yanzu mu ma haka da an sai ce digirin ka nawa sai haɗa digiri hamsin amma sai ka je ka same shi ba abin da ke kan shi sai mai sai ruɗani da hayaniya malam bakar gumi har ya mutu diploma yake da ita sardauna har ya mutu da hayat ina gaya muku certificate yake da shi wani dattijo ne ma ya ce mini matsayin certificate din ya kai diploma whatever amma dai sardauna ba digiri yake da shi ba amma gashi nan a iya tunanin shi ya gina makarantar da yake har yanzu masu digirori sun kasa gudanar da ita rigiji gabji sun kasa gudanar da ita ne tafi karfin su sun kasa gudanar da ita ba irin profesan da babu a ciki amma an kaje sai ka ji shi kanshi department din ta rude mishi ya rasa yadda zai ce i am tired professor kardano bai taba cewa i am tired ba a ƙasa ya ɗibi abu ga ta nan a ƙasa ba wai a mota ba tafiya ake da ƙafa aka kama hanya ana tafiya ana ran kai daɗe ta isa yana ɗiyanmu na da yawa ɗiyanmu na da yawa gashi nan har yanzu an kasa gina rabinta with all the money, with all the oil, with all the crude, with all the resources. Amma da ne da auduga da gyada da haka aka gina ta. Har yanzu in ka je ka ga gini irin na sardauna, in ka bugi ginin sai ka ji baya sauti, duk wani gini ka buge shi sai ka ji yana amsawa, in ka dage ka tokarai zubewa za ku gaba daya. ga ta kana gani duk faɗin anguwan nan da kake gani kwatas ce fasar da yanka wa gaskiya corporation gaskiya corporation din ga ta nan ga iya faɗinta amma sai ɗiba abin da ya sa shi sardauna yadda yake aiki ya sha bamban da aikin kowa a najeriya abin da sardauna yake kaddarawa zuwa yanzu nan gurin duk gine-gine ne na kamfanoni gaskiya corporation ta ci gaba amma da ya rasu shine komai sai collapse amma fa ga digirorin amma tun yana malamin makaranta har yana ga takarda ya kware da aiki ya goge da aiki to goge wannan ita ake so hakan ka koma ka koma tarihin khadija yanzu ka je ka samu yarinya kyakkyawa doguwa fara tana da hanci kamar biro ta iya daurin kallabi ta iya style ta iya kaza ta iya kaza ka ce te maka miyar kuka ka ji al'amari ya lalace ka ce ta miyar kuɗewa ka ji sai dai ka ci alibudi bai dahu ba ina fata an gane tuwo fa kana ci kana taka saman bita gari yana zuba a bakinka kana furzawa idan matsala ta zo ka ce mata to yanzu ya za a yi mai gida ya rubuto mana notice gashi babu yadda za a yi sai ta ce a ha kada baka iya auren baka shirya baka ka aure mu shikenan sai ta watsa maka al'amari shine sai a ce hawan jini ya kama ka ka mutu dubi khadijatul kubra da annabi ya zo mai ce mata cewa ne ina ga cewa ina ganin aljani na gani sai ta ce a kalla la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai cutar da kai ba har abada sai ta kawo dalilai dalilai da ke nuna this is an experienced woman wannan matar ta goge ta iya khadija komai nata is perfect an ce mutum tara yake ko to kace amma khadija ita goma take saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce dukkanin mata ba waɗanda suka cika sai khadija sai asiya sai maryam amma sai ce darajar aisha a cikin mata kamar darajar babban abinci ne da ƙabila a cikin wannan al'umma kamar darajar tuwo akan ɗan wake a wurin bahaushe ba a ce aisha ba ta da daraja ba amma ba ta kama darajar khadija ba khadija 100% 100% nata perfect duk sanda ka ce mutum tara yake bai cika goma ba sai ka ce amma khadija ita 100% ta kai ta cika annabi ba shi da question mark akan khadija ko kwaya daya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ka koma gida yanzu ka ce kana ganin kayi gamo da aljani a hanyar nan ka gani in matarka tana jin kunya ka shine sai ta ɗauki buta za ta tafi kama ruwa ta gudu gidansu kenan ka ga aljani ba za ta kwanta a gidan baran nan amma khadija annabi ya zo ya ce na ga aljani ta ce ba aljani ba ne ana cikin magana sai ta ce gashi wai wannan kan sai dai makwabta su zo su kwace ta ihu za ta sa amma sai Khadija ta ce kwantar da hankalinka ba aljani bane yana cewa gashi fa ina gani tana cewa ba aljani bane ka natsu yanzu ita take kwantar mai da hankali tana tura kallabinta gashi na fitowa kana ganin shi ita yana yin baya har ta cire sai ce ya gudu sai ce na gaya maka ba aljani bane haba malam ai al'amari sai su khadija ina fata an gane khadijatul kubra the great woman ko kun fahimci wannan da kyau jama'a to in kun gane wannan jama'a a komai to mu rinka ba da muhimmanci game da gogewa fiye da karatu mai yawa ya kamata ku dubi wannan na'am akwai inda ake buƙatar masu karatu da yawa akwai inda ake buƙatar gogewa amma game da gudanar da al'amari ake magana a nan ka je ka karɓo salloli guda hamsin to wannan ya zauna tsohon annabi ne ya zauna da mutane masu lafiya masu ƙarfi bani isra'ila abincin ma gashi nan tantabara ce za ka ga tana filfilo in kai sha'awa za ka ci sai ka miƙa hannunka sai ka ga ta zama soyayya kai yanzu ka samu wannan cewa za ka za ka iya raka a dubu ban an zo a zahar ba ce fane fa kenan ba ce fane ruwa kuma aka ce ga inda za ka je can ruwa ne ke bulbulwa cikin yashi ba wata wahala zafi ba zafin rana ga jido ya zo ya lullube ku abinda ake so sallah a zahar ai la'asar raka'a biyu asubar raka'a biyu sai suka ce a gaskiya ba za ta yiwu ba ana zaune ana kwanciya hankali a ce a tashi ai sallah ba za ta yiwu ba haka aka yi ta jayayya da su to shi annabi Musa ka ga ya san irin wannan gwagwarmaya amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga harkar ne a yanzu so da haka ka ga irin adalci duk da darajoji da Allah ya ɗaukaka na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma da aka zo wajen gogewa sai kuma Allah ya bar annabi ya koma ya karɓi fatawa daga hannun annabi Musa saboda haka idan ka taso a matsayin ka na sabon shiga a wata harka kowace iri ce musamman da'awa kana buƙatar ka je ka samu waɗanda suka daɗe suka goge ka zauna da su don ka samu wannan gogewar don ka ga yaya ake al'amari domin galibi abin da mutane suke ɗauka da'awa diploma ce arabic and islamic studies da'awa mecece karatu ne digiri ne kuma ina da shi masters ne ina da shi phd ne ina da shi hadda qur'ani ce kuma na haddace da ka zo ka shiga fagen sai ka ga ya rikice maka kana buƙatar ka je ka rinka samun shawarwari da nasihohi kuma kana buƙatar wasu al'amura in suka taso sai ka rinka zuwa kana gabatar waɗanda suka rigaye ka a fagen yanzu kaza me ya kamata in yi kar ka ɗauka cewa ai wannan da zan je wurin shi ai ba shi da digiri ka je ka gama Lawu Bakar Mahmudu Gumi yana zaune a falon shi ba digirin ne yake da shi ba amma za ga profesa ya zo ya yi zaman tahiya a gaban shi lokacin da malam ba'ari ya ɗauko matsalar zakka da matsalar duk abubuwan da malam ba'ari ya fara ɗibowa tukuna lokacin da ya fara ɗibo tun kafin a zo a fara izala ya ɗibo matsalar salatul fati zuwa ya gaban mala abubakar gumi ya nuna mishi littafin anwar rahmaniya ya ce wannan littafin me za ka ce game da shi mala abubakar gumi da yake ya goge sai ya ce to je ka dawo zan yi nazari a kai in kai ne da sai ka duba ko ka yi ƙarya ka ci wannan mun karanta shi tuni ƙarya kuma kake ba karanta ba ko kuma ne can littafi ban san shi ba wannan dan littafi dan karami mu da muke da manya manyan littattafai sai malam yace a a je ka dawo sai zauna ya nazarin littafin sai dawo sai yace ban san littafin ba amma wannan littafin yana da amfani sai yace to sakon da yake dauke da shi yace banni sai na je makka na dawo shine je to da katan katan din shi ya zai fara raba wa malamai shine malam ba'ari yake ce mini in ba dan abubakar gumi don lokacin da yake gayan wannan magana yau shekara ashirin kenan 1990 ya ce ba dan abubakar gumi na da rai ba in na ce ni na kai izala gidan abubakar gumi sai a ce karya nake ana nan sai matsalar zakka ta taso don a lokacin matsalar zakat ta taso din ne da ya je ya samu malam abubakar gumi sai ya ce tumatir da tattasai da alayyaho me yasa ba a yi mai zakka sai malam ya shiru sai ya ce to in kana da jawabi yi ka zan kai ne duk da sai gaba kawo dalilai sai ka gama kawo dalilai ya je ya kwana da kwanaki yana bincike sai watse su amma sai malamin ce an kana da jawabi ka yi gogewa kenan iyawa kenan to harkar da'awa jama'a tana buƙatar gogewa ne lokacin da aka tafi umra aka je annabi sallallahu alaihi wa sallama kafirai suka ce ba zai shiga makka ba ba za a yi umara ba amma a yi aski a nan a yanka hadaya a nan sahabbai sai suka ce a ga makka muna ganin ta ba mu shiga ba kuma yanka yo ai nan ba ba nan ba harabi ba ne ɗin kaza ka to ba za ku ba eh sai wannan ya zuke sai wannan ya zuke sai annabi ya shiga wurin ummu salama me yasa bai je wurin aisha ba sai ta wurin ummu salama yace na umarci musulmi su yi abu sun ki ina tsoron ka Allah ya kama su sai ta ce aka kwantar da hankalinka ai ba za su yi ba ba za su yi ba ke ma tun gobe an su ce ai ba su ga kayi ba ne da sun ga kayi da za su yi sai ce to sai je mika kanshi ana aske mai shi kenan yanzu ba a ce wa kowa ya ba shi kenan sai kowa ya yi yanzu kai ba dan da akwai irin su ummu salama din ba sai ta ta burza ba ai ta juye ayoyi akan su ana cewa wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama asalin matsalar da matasa suke fama da ita kenan a Najeriya yanzu sai ka je ka samu mutane ka haddace ayoyi kai ta ɗibowa kana dankara musu su ce sam sai kuma ka ce sun kafircewa ayoyi kai suka kafircewa fa ba ayoyi ba kai ne baka iya ba na ba da gane ba ayoyi zai kafircewa ba so kana buƙatar ko menene ka samu gogewa ka samu hikima ya za a gabatar da shi so da haka kaga gashi annabi Musa ya amfanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤه كانت حادثة الإسراء والمعراج من فتنة الشبهات wannan al'amari na faruwar isra'i da mi'raji na daga cikin rikici da ya faru wanda ya haifar da shubuhohi domin fitina iri biyu ce imma fitnatu shubuhat imma fitnatu shahawat duk wanda kaga yana saban Allah ya shiga cikin fitnatu shahawat ne shi zai kai shi sha'awar kaza sha'awar kaza sha'awar kaza shine fitnatu shahawat fitnatu shubuhat su kuma su suke haifar da kafirci da munafunci da bid'a ga hanya ka bi sai ga mutum yana bin cikin daji ce me yasa sai ce wannan hanyar bai yarda da ita ba akwai matsala wato shubha don haka mutum ya bi musulunci sai bi kafirci mutum ya bi sunna sai bi bid'a mutum ya bi tauhidi sai bi shirka me yake kai ga haka shine fitnatu shubuhat to wannan faruwar isra'i da mi'raji ta haifar da shubuha sai rikici ya shiga zukatan wasu sai suka fara ƙaryatawa allati yabtali biha muslim waɗannan irin fitintunu musulmi yakan jarabtu da su wallati kasiran ma yusiru hal a'da wanda so da dama kuma makiya ne suke ainihin tayar da su misali fitnatu shubuhat ba ma guje ne ya ɗauki mushe zai ci kai ka ce za ka ci mushe ya ce a mushe e ba Allah ne ya kashe ba sai suka ce e Allah ne ya kashe ya ce to yanzu in ci abin da Allah ya kashe laifi ne amma in limanin ka ne ya kashe ba za ka ci sai ce eh ce to da ni da kai waye fi daraja liman ya kashe kaci ni kuma Allah ya kashe na ci ni na ci kisan Allah kai ka ci kisan liman kaga menene fitna ce ta shubuhat ko kun fahimta jama'a hanyar gaskiya ita ce liman ba kashe waye ba yankawa ya da umarnin wa da umarnin Allah to amma da yake ba ma guje kafiri ne sai ya kauce daga hanyar gaskiya sai ya dawo hanya wadda take da shubuha to haka kullum suke kafirai tayar da shubuhohi suke wanda za su kawo wa musulmi distortation su ruɗa kwakwalwarka a firgita tunaninka shikenan sai ga ga hanya amma kana ta ratse madadin ka bi hanya dodar taraktukum alal mahajjatil bayda صلى الله عليه وآله وسلم ولما أثار الأعداء هذه الشبهة ما لن يتي يعين دمك يا سكتا يبدو أن إلي شبهة سقط فيها من سقط وأن سك أبكى تكنت سي سك أبكى تكنت عند أبايا من جيتي وقصا أنسى مسحبي وجن بذات جزا سبعين بوأن سك يرد تكافري سك تي محمد أبري لا يئن ونن تفير kai wani ka yadda sai ga ce kai gaskiya ni ma dai abin na ce to ba dai mun gaya muku ba sai aka samu wasu kai tarda shi ne malai yake cewa saƙafa fiha man saƙaf waɗanda suka faɗi suka faɗi a cikin wannan fitina wala ya zalu al'ada'u yusiruna shubuhat alal muslimina kuma makiya ba za su gushe ba ko ba su gushe ba suna ta tayar da irin waɗannan ainihin shubuhohi irin waɗannan rikita-rikita ga musulmi fi kulli waqtin a kowane lokaci sabdan lil muslimina dan ainihin tare musulmi daga yi wa musulunci kyakkyawar fahimta wala ghairihim alil anil islam da kuma tare waɗanda ba musulmi ba daga ainihin wato musulunta dama haka suke suna yin haka ne don me don su rikita musulmi masu rauni sannan kafirai da ke ƙoƙarin shiga addinin musulunci a tare su وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلكم لعلهم يرجعون haka suke shiryo manya-manyan reverend fathers da bishops da pastors da manyan mutane a cikin addinin yahudawa da nasara sai su zo sai su karɓi addinin musulunci da safe kafin azahar sai a neme su sai a rasa kafin la'asar kuwa sun yi ridda sai su shigo cikin mutanensu lafiyawa na ba mun ji labarin ka shiga addinin Muhammadu ba da safe sai ce kai akwai wuya kai kai wai wai wai kaga daga safiyar nan zuwa ɗazu da ƙyar to wani yana shirin ya musulunta sai ga a yo bishop ma ya shiga ya fito a to shi kan sai ya zauna daram to waɗanda ke cikin musulunci ko masu rauni fa sai su ga a addinin nan fa ba karuwa ake ba waɗanda ke shigowa ma fita suke to ni ina na ga zama shi yasa akwai aiki jama'ar musulmi waɗannan irin shubuhuhi kullum suna tayar da su shi yasa kullum muna kan update akan website sultan.org da muka gaya muku s u l t a n sultan.org su kawo shubuhuhi game da hijabi shubuha game da shari'ar musulunci shubuha game da kaza shubuha game da kaza ku duba jaridar nation ta jiya jaridar the nation ta jiya a cikin jihohi jiha ɗaya daga cikin jihohin nan na kafirai jama'a ina jin jihar enugu ko bayelsa wata jiha da ina tsammanin jihar enugu ce jaridar tana nan ban san ina muka ainihin jefa ta ba tana nan muna da ita a makaranta duk wanda yake so sai zo ya karba je abin nan ba haka ba ka buga the nation ta jiya ta sha biyar ga watan ainihin abin nan september 2000 2011 students ne in 100 level waɗanda suke federal university of technology oweri futo kenan sai suka je da daddare sai suka hau babur ɗan a caɓa shikenan sai suka fito da bindiga sai suka nuna mishi suka kwace babur suka tafi sun tafi kenan sai wannan mai a caɓa ya tafi ya gaya wa 'yan bangar gari 'yan banga suka ainihin tasarar blog suna ta cikin suna cikin su ga waɗannan ɗalibai ana kama su shi kenan suka ce za su kai surin 'yan sanda ɗalibai suka godon duniya suka ƙi ka ce sai sun kai surin 'yan sanda gari na wayewa sai aka zo aka samu gawawwakin waɗannan mutane ɗalibai guda biyu ga su nan an ƙona su ƙurmus an tara ganye an sa 'yan bangan sun ƙona su tun daga jiya da aka buga wannan rahoto har yau har zuwa ɗazuɗin nan har zuwa da za mu fara karatun nan da 'yan mintuna muna ta bincikawa ne a websites na intanet muna ganin ko akwai wani wanda lauya ne daga wannan jiha ta imo ko enugu ko wane ne wane ne wanda ya tir ko allah wadarai da abin da suka yi amma ba a samu ba ɓarawan mashin an kashe shi ɗalibi ɗalibai guda biyu ɓarayin mashin an kashe su a jihar zamfara an yanke hannun ɓarawo an yanke hannun ɓarawo ne saboda ya saci sa san ya fi babur ɗin daraja amma hannu kawai aka yanke amma su kuma fa sun kashe mutane biyu what a barbaric action is this yanzu wannan abin daidai ne amma lauyoyinsu sun yi shiru 'yan bokonsu sun yi shiru kamata ya a ce 'yan majalisar mu waɗanda muka zaɓe su suka tafi senate da house of representatives if they are at all our representatives and our senators indeed if they are at all ya kamata su miƙe a samu wani sanata daga jihar kaduna ko wani sanata daga jigawa ko katsina ko sokoto ko birnin kebbi ko daga jihar adamawa ko gombe ko bauchi ko borno ko yobe ya miƙe ya yi Allah wadare a cikin majalisa da abin da waɗannan suka yi sannan ya ce sai an hukunta su don an san su amma babu wanda yi wannan siyasa ce is part of politics abin da suke mana kenan don abin da bai shafe su ba a lokacin a wannan jihar imo a cikin jihar imo ne na tuna abin ya faru a wannan jiha ta imo akwai lauya da ya shigar da yarima ƙara akan yarima ya ƙaddamar da shari'ar musulunci tun ba a yanke hannu ba lauya ya je shigar da yarima ƙara a jihar imo ya ce yana ƙarar yarima ne don ya ɓata mai tarihin shi saboda a zamanin shi da yake rayuwa a ƙasar shi najeriya an ƙaddamar da wata doka wai shari'a shi wannan cin mutunci ne as far as his personality is concerned lauyoyi suka goyi bayan shi aka yi ta hayaniya har yanzu waɗannan suna nan documented akan intanet duk hayaniyar da aka yi tana nan sannan matar nan ta garin ƙurani a jihar katsina a nan wajen manumfashi ko bakori da aka yanke mata hukunci ta yi zina da safiya wannan ta sakwato dukkan su fa ba a kashe su ba amma ku zo ku ga yadda tashin kiyamar fasikai da zindikai da kafirai ta tashi suna ta hayaniya amma wannan abin ya faru an buga a shafukan jaridu na Najeriya a jiya ga irin wannan barbaric action wannan irin mugun aiki a kona wanda ya saci babur a ina aka faɗi wannan a ina aka yi wannan amma kun ji shuru da haka 'yan arewa wala dole ku tashi ku zan kuna da magana kuma dole ku kuma talakawa ku san waye za ku tura majalisa wanda zai je yana wakilta interest ɗinku ba interest ɗin shi ba wanda zai miƙe ya yi jawabi ba a nuno wakilinku yana bacci ba ko kuma bai iya magana ba he is not vocal ba shi da eloquence ba zai iya magana ba wai in sai da Allah rabu da su suna hayaniya ne yau hayaniya dama ba ita ce siyasa ba ko tafsiri ne siyasa ba hayaniya ba ce kawai an yi hayaniya kuma ku tashi ku yi hayaniya hayaniya ce in response to hayaniya da wannan hayaniyar ce suke tashi suke yin duk abin da suke yi in ba haka ba lokacin da aka kafa shari'ar musulunci a jihohin arewacin ƙasar nan jama'a musulmin yankin ba su fito sun yi zanga-zanga ba ba wani musulmi da ya nuna damuwa amma su sun nuna damuwa don ne aka ce shari'ar musulunci ba ta hukunci sai akan wanda yake musulmi amma suka ce ba su yarda ba da haka maganar ta lalace Obasanjo was calling it a political sharia. He said, I know this is a political sharia. The divine sharia of God is coming. Haka habanci da maganganun banza ba irin abin da ba su yi ba. Sannan ku duba, yau shekara nawa ne shekara ɗaya da rabi ce yari mai aure yarinya ya shekara sha uku suka fito suka yi ta surutu. A wannan jihar Imo ɗin aka samu mutum ya kafa masana'anta ta cikin shege. A jihar Imo. mutum ya kafa masana'anta ba gida ba fa a daina ce muku gida masana'anta ce katuwa da ɗakuna manya-manya sun fi ɗari sai a kamo yarinya a zo a sa kartisi ta danne ta har sai ta ɗauki ciki tana haihuwa sai a ɗauke ɗan sai a je a markaɗe ɗan a je a yi tsafi da shi an fito an yi tur an yi condemning wannan abin ba a yi ba yasa dole kuna buƙatar mutanen da za su rinka magana a madadinku yau wata nawa ne yau kwana nawa ne bankin musulunci in ba dan shi lami da sunusun yana da surutu ba yan arewa sun iya fitowa sun mara mishi baya amma yayi magana da yake Allah ya sa shi din ba wai digirin ne kawai ba shi ma ai dan gwagwarmaya ne dan gwagwarmaya ne su suka yanke kan gidiyon a Kano baka sani ba wannan da ya katsa kashi da Qur'ani su sunusi suka yanke sunusi lami da sunusi ai ustazu ne nan da muke gwagwarmaya da shi a nan a abu wandon shi da kyar ya wuce gwiwa gemun shi kuwa sai ai kitso au ai kai ne bari dai kawai dai tarihi kuma ai yana ɗauke da abubuwa masu yawa a sakwata aka kulle shi sai da wajen shekara shida a lokacin da suka yi wannan abun a takaici abin da muke so mu ce kamata yi jama'a ya zama muna da gogaggu ƙwararrun 'yan majalisu duk inda aka taɓa addinin musulunci su ba da ansa ko kun san cewa saboda auren da yarima ya yi na yarinya 'yan shekara sha uku sannan 'yan shekara sha uku cikin larabawa ka san cewa ta kai girma na ka ga girma na an kai a bidiyo kake kallo ka gan ni kankame ne to 'yan shekara sha uku cikin larabawa ta kai tuduna ba 'yan shekara sha uku ne irin naku masu cin zogale da kuli da dinkin ba shekara sha uku cikin laraba gabjejiyar mace ce kai in aka samu sa'ata da sanda take tafiya tuni ta gama aiki laraba 'yan shekara sha uku babban mace ce ba karamin mace ba ce balle misrawa da suke kankama kankama akwai jinin kibda a jikinsu to 'yan shekara sha uku aka zo ana ta surutu saboda munafunci har tuesday live aka shirya har tuesday live aka rinka sanarwa za a yi tuesday live akan aure mata suka ɗibi ganye suka tafi majalisa suka je suka yi hayaniya sai a kama yarima sai a yi mishi kaza sai a yi mishi kaza babu ɗan majalisa kwaya ɗaya da ya miƙe ya challenge ɗinsu wai sai aka je aka ba su haƙuri su yi haƙuri wannan shikenan za a bincika za a bincika madadin wani ɗan majalisa ya tashi ya ce to mu 'yan arewa nan cikinmu duk wanda uwar shi ba a shekara sha uku aka yi mata aure ba to a tarihin mu na arewa to shi an samu tasgado a arewa ba duk wani wanda ba gani ya isa kai majalisa nan dai dan arewa ne to inda uwar shi ba a shekara sha uku a wancan lokacin aka yi mata aure ba to an samu kuskure amma je ka Lagos da Enugu ka gani yan shekara nawa ne yan shekara sha biyu shekara tara su ake zuwa ake matsewa suke kawo kuɗi ake cin abinci a gidansu amma duk wannan ba komai so amalgamation da aka yi constitution na wannan ƙasa da ake kira Najeriya babu shakka mu ya cuta mu ya cuta saboda we are now at the receiving end of it kuma dole ne mutanenmu ku rinka magana ku rinka karanta intanet ku rinka karanta jaridu ku rinka sauraron rediyo ku rinka jin me ake cewa in an faɗa kuma ku faɗa ita ce siyasar fa kuma wannan shine kare musuluncin fa karka ɗauka sai ka zauna kayi tafsiri sai kayi hadisi sai kayi fiqhu wannan wani kare musulunci ne daban amma kare musulunci ya danganci yanayin da kuka samu kanku inda kuka samu kanku hali da yanayi da komai sai an duba Lamidu Sunusi ya gabatar da magana fa wata mara kunyar sanata ta rasa yadda za ta ce kashe gari sai ta zo da wata takardar ƙarya sai ta ce as far as my state is concerned wai Lamidu ya ce to jihohi an kai musu wannan maganar bankin musulunci kuma sun amintu sai ta zo ta ce ita dai jihar ta ƙarya aka yi mata ga takarda daga jihar tata sun ce ƙarya ne kuma ba wanda ya bata ansa akwai wanda yake da phd a wurin a management akwai wanda yake da ya iya turanci akwai wanda yake dan ni na rasa wani fiya-fiya ake fesa mutanen mu ne in suka je majalisar nan sai ga jikinsu ya mutu mutum yana ta teɓa kai da ake so riga ma ka sa babban riga ka sa kano state ka tafi dan da an yi magana ka miƙe ba sai ka saba ba ka tashi ka fara jawabi amma in ya zo a biyu nan shine zai fara student yana wani turanci yana wani sala we don't need that ba nan ake bukata ba ka tafi majalisa ka je kai turanci nan ne zaka kare ra'ayin mutane nan kan ɗalibai ka tara suka jefa kalmomi guda uku ban sani ba ba dole su ihu ba saboda haka haƙiƙanin al'amari jama'a wannan addini namu na musulunci kafiran nan wallahi kamar yadda muka faɗi a laccocinmu ku je ku saurara wannan lacca da ne a cika ji bakin dogo na sa mata ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun ga kun bar addinin ku wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u za su ta biyo muku shubuhohi iri iri za su ta zuba muku ai ta gurɓata muku tunani game da qur'ani ai ta ƙoƙarin gurɓata muku tunani game da fiyayyen halitta kun san cewa duk duniya yanzu ba mutumin da aka ci mutuncin shi a intanet kamar manzon Allah a duk mutanen da wasu al'umma ke girmamawa babu kamar manzon Allah kun san haka ba mutumin da duk duniya a intanet aka ci mutuncin shi cin mutuncin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk duniya ina musulmi me musulmi suke yi sai a sa yaro ɗan sakandare sai ya zauna ya yi drawing cartoon ga wani tsoho gajiyayye galabaitacce a kan jaki ya gaji ga wasu mata kwatsam suna bin shi wai sai a ce this is the prophet of islam wannan shine annabin musulunci ƙasar denmark ita ta fara wannan yanzu gaba ɗaya duk ƙasashen turawan yi suke yi kuma shikenan an yi shiru sullima lahum shikenan an sallama ma'ana an kyale manzo Allah ita cin mutuncin shi addabar da kowa yake tallan gwanin shi ya kamata musulmi mu dawo cikin taitayin mu saboda haka muna buƙatar mu samarwa da musulmi wasu malamai waɗanda za su iya withstanding the challenge of the time waɗanda za su iya kare ƙalubalen da ke fuskantar musulunci musulmi suna buƙatar su samu limaman juma'a waɗanda za su dace da zamanin yau musulmi na buƙatar 'yan jaridu daidai da zamanin yau musulmi na buƙatar likitoci daidai da wannan zamani haka musulmi suke buƙatar su samu 'yan majalisa da attajirai da mata da mazaje waɗanda za su dace da zamani irin waɗannan amma ba zai yiwu anan mun taru muna faɗin darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yanzu kana buga www.kaza sai kuma ka ga an wulakantar da manzan Allah a ciki me muke akan intanet wani ɓata lokaci muke me yasa ba za mu ba su ansa ba me yasa duk abin da suka faɗi ba za mu faɗi ba na sha gaya muku professor uba adamu daga faculty of education jami'ar bayero kano lokacin da suka kirkira